عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد muna cikin littafinmu matsin ajurumiya wadda a yau insha Allah za mu shiga karatunmu na baya mun yi bayanai ne akan tarihi na alkalam duk bayanin mu ya kare akan alkalamu huwa al-lafz al-murakkab al-mufid bil wad' muka bayanin sa a nahawu da kuma al-irabance to a takaice muna cikin bayani ma lokaci bai yi ba ai ba mu gama ba awa ɗayan namu ya ƙare to amma dai sai ai hakuri da abin da ya samu wancan karo yau kuma insha Allah za mu tashi a gaba na gaba shine anwa'ul kalam haka ke rubuce?
أقسامه الثلاثة شين يعني شين شين جو أنواع الكلام بس ربو تامكو بكينكو
أقسام كل آه تو أن كمان واري كمان topic ne بس topic so to in an tambaye ka anwa'ul kalam shine nau'o'a na magana babu dai a cikin wanda bai san me magana ba yanzu kamar ko zan dan jarraba ne so da tinga eh you are entitled to a kira ka da masanin kalam din ko a kira ku so i don't want to ya zama na titse sai an dan fara nuna tukunna أنواع الكلام نوع أنا مكان وقال وأقسامه ثلاثة شي مكان ينقسم إلى ثلاثة أقسام يعرف جدا اسم وفعل وحرف جاء لمعنى to yau insha Allah dukkan karatun mu akan wa'annan zai tsaya in har ya ƙarin kenan ma in har time din yayi manan kenan ma kenan kai dai ka abinda nake so ka rike kawai in an ce alkalamu ka san huwa lafzul murakkabul mufidu bil wada'i in an tambaye ka a tahta anwa'il kalami كتي ينقسم إلى ثلاثة أقسام اسم وحرف وفعل وحرف جاء لمعنى تبا wai yake sun bayani sanin abin da suka kumsa kuma har yanzu to shine yanzu za a yi bayani abu ukun nan su ne magana nau'o'a gida uku magana ta rabu gida uku suna duk wanda ka yana magana ko a sama ne ko a ƙasa ne ko a cikin duniyar ina ne to maganar na san ka ɗebe ta ka yi mata yadda tela ke wa yaji pieces pieces za ka taras imma dukkan ta gaba ɗaya kuwa ko littafi ya cika in ka riƙa gutsurawa sai ka samu fatal fatal in ka yi maganar da shi sai ka samu da suna ne da aiki da harafi da suna da aiki da me yanzu nake duba ɗaya daga cikin littattafan nahau sharhu qatrun nada wa ballu sada yace larabawa ba su san na hudu ba ijma'in duk duniya ne babu na hudu abu ukun nan shine magana in dai magana aka yi a rubuce a magana haka ana tattaunawa a koya in dai suna abu magana ne to abu uku ne kawai kana jin maganar nan surutai komin yawan tiriliyoyin su za ka taras an jojjona ne da suna da aiki da harafi su ne suke ta jujjuyawa sai ka ga ya dawo magana ko yanzu magana da nake yin nan in ka in kai pieces pieces da ita za ka tarar da suna ne da aiki da harafi da ta yi ma'ana to abu ukun nan ne ya abu sai dai mun karanta a nahwu akwai magana ba magana mai fa'ida ba ne amma a lugha magana ce mai fa'ida mun karanta a lugha shi ma magana ne ko shi ma magana ne ko eh magana ne a lugha amma banda a nahwu nahwu sai an hada ne sai ya zama jumla mufida allati ya sun sukutul mutakallimi alaiha kamar yadda aswi already pass to dan uwa a riƙe min ukun nan ko kana bacci aka tambaye ka a onda anwa'ul kalami ila kam yanqasimu kalam kawai sai ka ce ila salasati aqsamin ba wai da an tambaye ka zaka kawo ismun wa fi'lun da harfun ba ja almanan ka san gane tambaya ma rabin amsa ne magana ya rabu gida nawa sai ka ce uku sai ka shi shikenan amsan da aka yi so ka bayar kenan amma in an ce itibiha zo da su miji sai ka ce ismun wa fi'lun wa harfun ja almanan to sai a tara hankula aji don shi ne na hawan jama'a na hau dama magana surutu ne kawai ta koya shi yasa aka ce zan ɗan baku dariya daga tashin farko giyan farko duk wanda ya karanta na hau daga ce ya iya shi to wato a gaskiya sai an yi haka kan aka da shi aure neman aure ba maganan wasa ba ko a wani yare ya kama magana wato zai akwai gwaninta lafazi ko wani yare kasan mutum ya kware da nahau sosai to in za a je to kaɗan yi mar alat sai ku ɗan haɗa tafiya ta ga abun mamaki ajiye lafazi ko da wani yare ba zai zama karari shi ba maganansa Oh, kare jiya ɓace ba? To, ala'ayi halin, أقول وأقول الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا ونقرأها في كتبنا ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا لا يخلو واحد منها أن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء الاسم والفعل والحرف wannan dogon surutun da yake abin da yake ya tattara duka shine yake lafuzza wanda larabawa suka kasance suna amfani da su a cikin zantukansu wanda kuma aka nakalto su har suka zo wurin mu ma muka ji muke amfani da su muke magana da su wurin muhawaran mu wurin darussan mu muke karanta su a littattafan mu muke rubuta su zuwa ga iyalan mu kamar wasiƙa da kuma abokanan mu to dukkan su ba sa gushewa a ƙarƙashin dole su zama a ƙarƙashin ɗaya daga cikin ukun nan magana na ne na ɗazu kawai sun faɗaɗa abin ne kawai suna aiki da harfi duk abin da za ka yi a larabci cikin ukun nan ne kawai amma ismu fa huwa fil lugha to in an ce suna a lugar larabci me yake nufi a lugar larabci gashi wannan shizuru zahab na ibn hishani ya dan yi magana shi yace ma dalla ala ma'anan fi nafsihi ghairi muqtariyan bi ahad al-azminati al-thalathati wannan a istilahi kenan a lugha kuma simatu shay'i suna shine alaman wani abu simatu shay'i alaman wani abu kawai shine suna an gane أي علامته كما وهو بهذا الاعتبار يشتمل الكلمات الثلاث yana wato a wannan ibara ya haɗe kalmomi guda uku shi suna dole fa inna kullum min ha alamatu alama anahu kowane ɗaya alama ne na ma'anansa abinda ake so a fana din wato yance zaidu zaidu abubuwa nawa ya hada kwaya uku za ya da aliyu yaya to wani yana kai yana fin haka kamar shu'aibu sulaimanu yusufu da sauransu suna dai ya zama yana gwada alaman wani abu wannan aluga ne alaman wani abu shine suna simatu shayi to amma istilahi yace ma dalla ala ma'anan fi nafsihi abin da ya nuni zuwa ga ma'anan wani abu zatin abu amma bai gwama bai cudanyu bai kwatubu da ɗayan wani cikin zamanai ba an gane ba gane ba sai a hankali sai hakki da abin da ya nuna ya nuni zuwa ga aka fahimci wata ma'ana kuma na zatin ta ma'anar ya gwada zatin abin kuma bai gwamu da ɗaya daga cikin zamanai ba zamanin da ya wuce ko wanda ake ciki ko wanda za a so in dai abun ya zama ya nuna ɗaya daga cikin ukun nan to ya zama aiki ba suna bane an gane in dai abun ya nuna ɗaya daga cikin zamanai uku da ya kwafi ku da su to ba suna bane suna abu suna abun aiki ya kilo da karshe kawai wani su abubuwan kila sai mu yi ta ɗan sokoton a yana koyar da ɗalibansa ne ya ce ba kun gane ko suka ce ba mu gane ba ce to mu je mu je ni kan wai ni kan na na gane ne ko ya lele wai gane ba sai hakilo sai buɗi lalino jon da en goggati kadi sai hakilo to ma dalla ala musamma kawai ko abin da ya nuni zuwa ga wani abin da aka raɗa suna shine suna wa fi tsirai nahwiyin ai tsirai kuma kalmatu dalat ala ma'anan fi nafsiha shine bayanin da nayi kalma ce wanda ta yi nuni ta shiryar a gane wani abu wato a gane kanta me take kira wani abu take kira da ya baki walam taktarib taktarib bi zamanin bata gwamu da wani lokaci ba zamani past present teacher duk bata bata yi nuni da ɗaya ba na abu muhammadin a misalin kenan muhammadu aliyu rajul jamal nahar tuffaha laimuna afa wannan duka an san su da hausa ko muhammadu kam suna ne rajul mutum jamal raƙumi ko amale nahar fa korama wana ko tufaha shi ba apple laimuna laimore afan afan
zuwa
ba asal ba ba asa ها ستيك يوا اها فكل واحد من هذه الالفاظ duk ɗaya daga cikin waɗannan lafuzza ya jullu ala ma'ana yana shiryarwa zuwa ga wani ma'ana ne amma wa laysa zamanu dakhilan fi ma'anahu zamani ba zai shiga cikin wannan ma'anan abin da wannan abubuwan suke nuni ba shi kawai ne an kira abun ne kawai yana nuna alamar zatin sa ne amma ba wani ma eh, suna eh, na zamani da zai shiga ko past ko present ko future bai kuma isman da aka je zama suna wa mal fi'lu amma an gane su- eh, sunan din kan ko Eh? shi haka kawai yake yana ya zo ne kalma za a faɗa amma yana godar ma'anan wani abu ba baya nuna wani aikin da ya wuce ko wanda za ake ciki ko wanda za a zo to in dai ba haka ba to sunan ta sunanka in kaga kalma kawai ba ta yi nuni da aiki da ake yi ko wanda aka yi ko wanda za a yi ba kawai suna sunanta amma yana da alamomin da ake gane shi shi kuma sai darasin mu na gaba ga wai ka fecca ke ga yaja yana expanding yana spreading abun haka za mu yi ta tafiya mun tashi daga tsoke sai mun fi girman duniyar nan kira kafin wani lokaci an gane bayanin nan kuwa in dai bai nuni da me ba ɗaya daga cikin azmina guda uku ita kalman da ka gani din tana rubuce to suna ne kawai an gane bayanin to an ga sa da ya shi ne sosai to in an gane shi za mu shiga aiki fi'il mun gama da ismu tukunna ba akwai lirabi kuma mun gama wannan din mu lirabu lira ta ko ina ne wa amma al-fi'l fa huwa fi al-lugha to aiki me aiki hmm? shine me da turanci ismu kan shine noun ko noun that that shine shine to a yanzu mun shiga that din kenan wa amma al-fi'l fa huwa fil lughati al-hadath ne al-hadath na sama bil al-hadath ne al-hadath sauri nake yi ba ni son muna asarar lokutan mu hadathu eh الحدث أمم؟ نعم أمم؟ to ga ma'anoninsa nan hadasa za a iya cewa waƙa'a abu ya auku hadasa za a iya cewa hafala su ne gafi ya za a ce gafi da hausa na fulani man da suka san harshen hausa sosai gafi mu ne to gafi gasuki tabbata haka zai zai dauki ma'anar tabbata ne hasara ya hasunu hasil Hmm? tabbata abu ya eh, an gane ko ma ya hasulu alai abin da ya faru da shi an gane ko yana daukan wannan duka hadasa ne sannan kishiyan tsoho Eh, ne ne kishiyan tsoho sabo to shi ma hadasa man ahdasa fi amrina hadha wanda ya fari sabon abu a cikin lamarin addini ko haka kuma duk abin da aka samu ka wato wanda ya zama da babu shi in fami ko abin duk da aka samu bayan da babu shi duk ma'anan hadasa ne al-hadath to wanne ne a nan kenan a nan wanne ne a luga alhadath shine alfi'lu to wanne zai dauka nake tambayan ku na gaya mana dukkan ma'anora na alhadath duk da ma ban tafi ɗaya bangaren baka na kadi hadath da haratul khabath da haratul hadath to ba mu tafi can baka ma wannan a luga ne kawai ma'anona na wannan to wanne ne zai dauka nan aiki shine aka ce hadasu na eh zai iya dauka wani abu ya faru kawai cikin shine zaka ji an ce a zamanin ne ai akwai hadisa da ta faru hausawa sun ari abun ka dauka wani hausa ne hadisa akwai hadisa da ta faru to a dasa din kenan wani abu sabo da ya aka gan shi kawai fayau kawai ya zo to wannan kawai aluga karka damu da ma'anan abu aluga yawanci ba shine abin lura ba a istilahi technical meaning zaka na dubawa ba contextual meaning ba wa fi istilahin nahawiyyi amma a istilahi na malamin na'au in an ce الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها kalma ce wanda take shiryarwa a gane wani ma'ana na kanta amma fa da an tsaya anan kaga ya zama suna to shine ma'anan suna ma amma waqtaranat bi ahadi al-azminati thalathati amma ita ce ta gwamu da ɗayan zamanai guda uku allati hiya al-madi zamanin sure almazi zamanin da ya wuce wal hal zamanin da ake ciki wal mustaqbal da zamanin da ake za a riska nan gaba to in dai kaga kalma ta yi tana nuni ga wani ma'ana na kanta sannan kuma akwai alaman ta gwamu da zamani ko present ko past ko future to lalle wannan aiki kawai sunansa Allah sa ya fita nahau misalin kamar kataba in ka rubuta kataba aiki ne kawai ya rubuta fa inna kalimatun dalatun ala ma'ana wa huwa alkitabatu wannan kalma ce wadda take shiryarwa a gane wani ma'ana me ma'anan shine rubutu wanda وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي wannan ma'anar da take nuni kuma na rubutu din yana gwane ne da zamani wanda ya riga ya wuce an yi rubutu an wuce shine kataba ɗaya kenan wani au yaktubu kalmar kwaya ɗaya za a jujjuya ma ita ka gane kawai haka nan yaktubu yana rubutawa fa innahu dalun ala ma'ana shi ma yana nuni yana shirarwa zuwa ga wani ma'ana wa wal kitabatu aidan shi din ma dai har yanzu rubutun ne wa hada al ma'ana wannan ma'ana muqtaranun biz zaman al hadir shi kuma ya gwamu ne da zamani wanda ake ciki present tense wannan mu wuce shi wa nahu haka nan kuma kamar misali oktob اكتب ربوتا فإنه كلمة دالة على معنى اكتب كذا أمرنين شكما kalma ce wanda take shiryarwa zuwa ga fahimtar wani ma'ana wa huwa alkitabu shi in ma dai rubutu a gane ma'ana ne na rubutu aidan har yanzu wa hadha ma'ana wannan ma'ana dai muqtaranun biz zaman al mustaqbal shi kuma yana wato yana ya gwamu ne da lokacin da za a zo nan gaba ana umarnin ka ne ka yi rubutu nan gaba uktub alladhi ba'da zamanin takallum wato lokacin shine bayan lokacin da mai magana yake magana kenan ake so ba wai yanzu kana yi bane ko kai a'a nan gaba ne bayan ya gama magana ne yake so ka bi umarnin sa ka aikata to ga misalin waɗannan lafuzza wa mislu hadhihi al-alfaz ko wa masalu hadhihi al-alfaz misalin waɗannan lafuzza madi mubari'i amari a rike wannan bai yana da muhimmanci kar gaban mu zo muna karatu ka sake tambaya na me mazi me mubari me amari mazi shine past tense kawai a turanci aikin da ya riga ya wuce mubari'i fa wanda ake ake ciki amari ba wanda zai faru nan gaba future tense to nasara yansuru wansur nasara filu menene Madi.
madin a rika amsa mini filu menene Madi.
yansuru ba
Madi.
fi'l mudari wansur ba Amri.
yayi taimako yana taimakawa taimake shi ko kuma taimaki ko fahima yafhamu wafham fahima menene filu men Madi.
yafhamu ba Madi.
wafham Amri.
amal ko ya fahimta fa- eh, fahima kenan yafhamu yana fahimta wafham fahimci wafham kalani fahimci zance na alima ya'lamu wa alam alima filu Madi.
ya'lamu filu mudari wa alam filu amali ya sani yana sani sani ko ka san jalasa ya jilisu wa jilis ko ijlis jalasa filu Madi.
ya jilisu mudara ko wa jilis ko ijlis Amri.
amari ya zauna yana zama zauna sai kuma wa zaraba ya garibu wa garib to kan faɗo wani ya tarwa ta daɗo an jarraba wannan ga gaga abu gare kewa Edible.
zaraba filu Madi. Madi.
ya garibu Madi.
wa garib Amri.
zaraba ya buga ya garibu yana duka wa garib doki ko buki ya an ce duriba ba duriba yawwa o ta fake boye ile zuri ba eh eh to mun gama misalai kam za mu sake dawowa kuma cikin abin da aka faɗan za a sake yanyana mana shi wal fi'lu ala thalathati anwa'in aiki shi ma nau'o'ansa uku ne ba wai ba wai eh, zance ba ba zance kam kalam aksamu thalathatu ismun fi'lun harfun to shi ismun da muka yi maganar sa muka shigo fi'lun muke ta bayanin misalan sa mazi mudari amali to shine aka ake so a wa- a katantana shi anan aka ce al fi'lu ala thalathati anwa'in shi yasa in mun karanta wannan littafin na gaya muku duk littafin da muka shiga na hau za ka zama a waye bayanan duk da za a yi wallahi za ka gane insha Allah amma ka zo ka kama nawul wadi'u baka karanta a jurumiya ba dawaigin nahu sai ka daka doma shi har kimminon wala ku fahimta ka shi yasa za ka ji mutum ya ji ya gama haya islam wai ya dawo ba abun da zai yi maka in bai da foundation tun from source tun basic education na grammar ba abin da zai iya in yana larabci zai ta ma kame kame shi yasa na faɗa na na na ta wannan karatu in ka yi shi ka tsaya ka mai da hankali da shi to sai a hankali akwai irin su da makamantar su musamman ka haɗa da luga to in ka ji masu hudu ba hudu nan dariyar su kawai za ka kai Allah na ce maka ka ji mutum yana ta kokowa da wasali ka ji mutum yana eh, eh, rajulu yana cewa rijilu eh mutum ya ya ce markaba kaga rajulu eh, abun ɗaya ne a rubuce in ka zo eh, ka manta ko kuma baka sani ba baka- ba ka'ida na ko rajulu kawai sai ka ce rijilu kaga ya koma kafa saboda haka mu tsaya mu koyi wannan wallahi dariya za ka yi ta mutane suna abin nan Yanzu irin masu hudu ba din nan kaga sai da ran juma ake dan lalaba dan rubuto nan ma ana leka wani din ma sai a hankali ana ta buga eros sai dai kai shiru kawai kamar shi kenan ka kuma ka ji mutum yana eh, eh, inna waye waye waye wai zai larabci Ka- san wannan sai dai kai ta kallon sa ganga ba rufi yo ya wa fergo boy wa ya ji to sai a hankali to al- wal fi'lu ala thalathati anwa'in shi aiki nau'o'an sa uku ne shi ma madin wa mudari' wa amr wanda ya wuce da wanda ake ciki da kuma wanda zai zo nan gaba to ga definition nasu an gane falmazi abinda ake kira aikin da ya wuce ma dalla ala hadathin waqa fi zaman alladhi qabla zaman takallum shine abin da ya shiryar zuwa ga wani abin da ya faru a lokaci wa- lokaci wanda lokacin kafin maganan da ake yi An gane? mai maganan kafin lokacin da yake maganan maganan abin da ya faɗan aikin da yake bayani a kai din wanda ya faru ne kafin ya yi magana to ana kiransa ma abu don kana magana ake yin abu sannan ka ce masa ka nuna an yi shi kaga babu hankali da suke to shi yasa na ce muku to sai a taka a hankali in ba ka zurfafa ba in ka in ka je gaba kuma kaɗan in ba ka faɗaɗa sosai ba sai ka zo ka yi tarki ma kai sai ya ce maulana shek wani ka radiyallahu anhu radiyallahu anhu radiya fi'lu madhi ne mabniy ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab kuma in ka zo fassara sai ka ce Allah ya yarda da shi a to ya kenan kuma radiya aka ce radiya to akwai magana kenan ashe don haka kar mu shiga tukunna don za mu iya rudewa mu rikirkice sai mun je gaba kaɗan duk za ka gane ta don yanzu muna tafiya a ibtidai in za mu tafi kaga irin waɗannan wannan katsurun nada wa ballu sada da irin su za inda irin su za mu rika tafiya to za a tafiya sanayyance ne ba a ibtidaiyance ba to kai da ka zo fara aka zo duk iri ɗaya ne abin da suke maganan amma yadda aka lagwaigwaita aka faɗaɗa shi daban ne da irin waɗannan dan koyo sai an bi shi da hankali da hankali in ji shehu wai mai karfin da yake son kama mai yake da karfin kama bujuni to ya- zai rage karfin sa wurin kama yar kaza in ba haka ba sai sai ba za ba za ta yi rai ba karfin kama bujumin yace da shi zai kama kaza kaga sai a hankali na in an yi nisa wannan karatun da muke yi wata rana in mun zo muna yin sa kuma sai kaga ana kawo ma wani su abubuwa wanda dan su ba an gane bayani ko ana tafiya ne kalla kalla da aksara eh to wannan shine eh, fi'il mazi aiki wanda ya wuce nahu misalin sa shine kataba fahima kharaja sami'a absara takallama wastaghfara wastarada duk wa'annan fi'il mazi ne to wa'annan kalmomin su za a juya a- a- eh, magana da zamu yi na gaba ma fi'il mudari da amri duka zaka ji yanda za a juya su kataba ya yi ne a bani hamza fahima kharaja sami'a abasara takallama eh wastaghfara ya yi gafara hannun ne ya gafarta ya ce na yi ya gafarta ya yafe ko wastaraka wastaraka Hmm? Hmm? Na gode tsoro ba a shiraka nake ba ba. lalle ku ce kuna tsoron gari da ya yi shirka washtaraka na ce ba a shiraka ba eh? ba washtara na ce ba ba washtaraka ba washtara na ce ba balle ka ce ya saya ko ya saya ya haɗu da ya haɗu da suke ba to sai wannan mun gama da fi'ili mazi da misalansa wal mudari sai fi'ili menene mudari wanda ake ciki ma dalla ala hadathin yaqa fi zamani takallumi aw badahu wannan kuma yana shiryarwa ne zuwa ga abin da ya faru a lokacin da ake magana ko kuma ma har bayan present continuous kenan har ma shi nahau misali wancan ɗin za a juya ba yaktubu yafhamu yakhruju yasma'u yansuru yatakallamu yastaghfiru yastariku su ɗin ne kuma yaktubu eh yana rubuta yafhamu ba na jin ku ba yana rubuta mutum sama da ashirin amma yana yi da gaske nake nake ji yakhruju yana
yasma'u yana
yansuru eh yana yana taimakawa ya takallamu yana magana ya tanzafiru yana yana
ya shtariku da to wal amru sai ya fi'ili amari ko ma dalla ala adadin yutlabu usuluhu ba'da zaman takallum shi kuma shine abin da ya shiryar zuwa ga wani abin da ya faru wamma ana son ya faru abin da zai faru a nan gaba bayan gama maganan mai magana shi kuma yana nuni ne abin ya faru amma bayan da in mai magana ya shiru ya kammala magana ko yanzu yanzu ko kuma an jima ta ko kuma eh gaba dai now اكتب وافهم واخرج واسمع وانصر تكلم واستغفر واشترك su ɗin ne dai wa'incan ɗin اكتب ها wafham ka fahimta ko ko fahimci wakhruj ko ukhruj ha wasma ko isma ji ko jimana ko haka kana esma esma esma jimana jimana haka za ka ga su kana so ya dan saurare ka da arabiya sai a fara daga hannu esma esma jimana jimana ko kuma ka ce ukhruj fida eh yawa to shi kenan misali bari in dan tambaye ku fita daga masallacin nan eh wai sai ba masallacin ga fare ke masallacin eh fel sai wai fel sai wa fel fel fel fel fel ra. sai kai sai waye ke magana can a wancan ai shi ya faɗa nake fel so in kora za a yi ba mai ake cewa ba an ake cewa ukhruj anil masjid fita ka bar masallacin nan a ga ce min abinda ka ka fito daga wurin ne min ayin ka ce min al masjid daga masallaci na fito amma in koran ka za a yi ka bar wuri ukhruj anil jami fita daga gidan nan ukhruj anil baiti fita daga ajin nan ukhruj anil masjid ka fita ka bar wannan masallaci ka san larabci mu ya ganin kaman zai iya ne wai sai an zo an fara jarraba da ka daga sai shi sai ka kaka baki to unsur ko wansu
Taimaki.
Hmm?
Taimaki.
to kaga daga hadisin can unsur akaka zaliman aw mazluma taimaki dan uwanka in yana zalunci ko in ana zaluntar sa hadisi ne na manzo Allah takallam Ina gane.
in kana mutum irin yana bayani ba ta- takallam ya ya akhi yi magana da Allah dan uwa kana bata kana jan baki kana daga kafa takallam ya akhi shikenan magana ya kare kai a don don talba halba wastaghfir Ya sai. Ya sai.
yafi ka yafi kai gafara wastarik
Haɗu.
ka haɗu da to waɗannan su ne misalan fil amari to mun gama da ismu da fi'ilu da bayanansu sauran harfu eh ba da dama uku ne ai ya ce wai kai to wa amma al-harfu fa huwa fil lugha harafi a lugha literary meaning shine at-tarafu at-tarafu ne darafu hmm?
Tiratto.
sifattu haka ne sifattu sifattu dulloke ko ha ana sifattu dulloke yo an Sulemanu ku ne fa muke kallo ma in dai fulatanci ne ko ko dan kargo nan ya bar ku wanda ya faɗi wani yake ce kwasan ko to me nan nan nan sai ɓato don lokaci kenan ɗaraku kummi ɗaraku kummi haka suke kiransa da larabci ko sai ɓato don lokaci a'a ba rigan hannu ba ai hannun riga ka ai dukansa ne ya ya hausa sai a kane kane mana ake shi yasa in kai karatu da fulatanci za ka iya koyar da mutum da da hausa ya gane in an zo kwatance kwatance in ji tawayin janda zai gane har ya gane kuwa amma da hausa kai karatu da karantar da fulatanci ko kai ka- kai ne shugaban makaryatan duniya karya kake yanzu a kai kamar bayanin sai bato don loke lokacin da nake karatu don duk karatun da na yi a gaban mahaifina da da fulatanci na yi kakka karatun da na yi a gabansa kuma na san dan abin da na karanta dai kashi tamanin kan a gabansa ne sauran ashirin din ne aka yi kale-kale a gefe na sauran abubuwa da ba da sama duka da fulatanci ne da farko wallahi sai karatu biyu nake yi. Eh, ji wasu fulani fulatanci masu taurin tsiya in ya gaya mini sai na tsaya tukunna na koyi fulatancin sannan sai in jawo bakin sai in ko in gane shi fassarar sa kaza kenan sai ya fassara min shi fassara biyu ya fassara shi da Hausa eh eh da fulatancin sai ya sake fassara min shi da Hausa da haka to eh shine darafu sai bato karshen abu ko gefen abu nan na ido shine darafu ai daraful ayn gefen ido kanan sace mutum da kallon kadan kadan eh to shi ne ka kalle shi da ge- da darafu gefen idon ka kadan kalle mutum haka Eh, wato kallon reni kenan wai na me ya musa ne ko ya ake cewa su ne masu wannan kallon ya musa wai ka ga ka dauka baya ganin ka yana ganin ka yanzu zai ma aiki kawai nihayatu kulli shay'in kawai karshen ko duk abu karshen sa shine ake shi ce ku kai ma darafu in kana tafiya wuri na abu ko menene abu kana zuwa karshen sa sama can karshen sa shine ne eh, darafu Hmm. kaman kama a ce daraful jabali daraful jabal dutse shi ma yana da daraf nashi kai ma kana da daraf hannunka na da daraf kafar kana da daraf can lo custom maton colon kawai don don don da ne taba su koli aha to a takaice shi ne shi ne harafi a istilahi kuma ma'ana yanke ma ma huwa arafu zai ka ce a arafu kawai ya zo kalma dan wani yankinta a shi ne kalma nan gutsure wani dan yanki sai ya zama kalma ta yi harafi kan shi ne ɗarafu ɗin wa min tsilayin nuhat a istilahin malamin na'u kuma ba ga abin da ake kira harafi kalimatun jallat ala ma'anan fi ghairiha duk kalmar da take shiryarwa a gane watanta to sunanta kalma kawai komin tsawon su kuwa duk kalmar da take shiryarwa ta gwada maka ka gane ma'anan wata ba wai ma'ananta ita kanta ba kamar na sura da aiki kaga sura yana gwada ma'anan kansa ne amma babu baya gwame da me zamani guci ɗayan ukun nan mazi mubari'i amali aiki kuma ba kalma ce wanda take gwada ma'anan kanta amma tana nuni zuwa game tana gwame da ɗayan ayyuka uku ko zamuna kai uku to amma shi harafi baya gwada ma'anan kansa ma'anan wani tsirke nunawa na hau misali min sai ka ce min kawai kai shiru min me fasara min me ma'anan min babu sai ka ce min albaiti kamar mutum min aina kaga min da aina aka hada duk in an raba sun dawo harfofi kawai aina da min in an hada ya zama magana mai muhimmanci sai ce min aina daga ina sai ka ce min albaiti daga gida amma in ka ce daga kawai daga min sai dai ya gwada ma'anan wani shi ba dai kansa ba an gane bayani فإن هذا اللفظ دون وانا اللفظ دي نمن كلمة جلت على معنى كلمة تقول تفكي نوني قواني معنى وهو الابتداء شيل فار أب دقا كاقا أي أم فارو كينا دا فار كيرقا دقا ميكينا وهذا المعنى لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها براتة تقفي كابوانا ميتين سيان jona ta da wata kalma watan ta kenan fa taqulu zahabtu min albayt in kai an gaba ya ga kalma ta cika kenan na tafi ina ka tafi daga ina ka ce daga gida masalan amsalatu lil ismi misalin suna to an dawo kuma misalin suna misalin ta kitabun an san me kitabu dawa kalamun fa dawatun fa eh tawada ko to kurrasatun fa kurrasatun hmm hmm kamar a ce zai karbi kamar littafi ne amma wadda aka kawwana shi daga daga shafi dai takwas zuwa goma sha shida haka ana kiransa kurrasa kurras an gani shi ne jaridatun duk misalin suna muke khalilu mai khalilu badaɗe ko salihu duk suna ne imran warakatun mai warakatun suna ne amma mai manansa
Kware.
eh eh zai dauki wannan paper takarda kwaya da
Gari.
waraqat shine jam'in ta ko to sai kuma me Gari.
ganye shi kuma ya jam'in sa yake kasan kasan jam'in inda zaka gane sunan kan azali ɗaya ne amma in an zo jam'i ne zaka gane daban-daban ne sai kowanne ya yi hanyar sa in wannan ne na takarda sai a ce waraqat in in ganye ne ba aurat aurat to in an ce aurat jam'i ne na waraka amma waraqatu na shajara amma an ce waraqat jam'i ne na me waɗannan kafin sai hankali ba to sannan akwai ma'ana na uku wanne ne maganin jana ku kuɗi amma na takardu cede to sabu'un fa mai sabu'un sabu'un ba sab'un ba ba sabu'un karka yi gaggawa cewa bakwai ito ba bakwai da sabu'un kirkeshi masha Allah to mai kirkeshi yawa yau kike kattake to me kattake
Wannan wannan.
ha eh su kura to a hakan sai kawai kar mu cakke lokaci himarun me himar eh Wannan shine zaki.
bombe mana kadi an go jakki ko je mutane
Baba.
zebon Kura.
sauru ko nadirun namiru me namiru ha an kure ku ko yanzu nau'i ne cikin dabbobi layin subu- sabu'un ne shi ma su kirke shi amma wani mummunan dabba ne mummuna bugu sauro kuma ashe ɗazun ma baka san me ka faɗa ba ke eh shi zai gwada in dai cikin kirke shi sauro yake to ba haka dabbobin dawa ne masu tasamma masu fada masu diga masu fada masu takawa da haka su ne su ne kirkishi Mm. to amma wannan nau'i ne daga cikinsu mai bala'i sannan ana kiransa abul aswad Mm. ana mar alkunya da abul aswad wannan dabba to me fahadu kuma fahad suna ne ko malik fahad ko ba akwai wani sarkin maka fahad ba to me fahad ne ya kamata ku san suna ko ne ba ku ku da rana kar ana ka tambayi mutum me ma- me ka- me fahad ne wani kasan zai sa danza zai dauka abu mai kyau ne to Allah ba ba wani kyau anan ba wani kyau eh kaji kana ji ana cewa sarkin makka ne kaza a ranka to kerkeci ne nau'i ne na kerkeci shi ma dabban jeji kuma kerke irin mai wato a dabbobi kerke ba dabban da ya kai shi bacci ko kasa iyaka har yawan bala'in nau- nauyin bacci in yana bacci kafin ya tashi aiki shi ne ba shaggan jeji ne wanda yake bala'in bauchi eh, bacci bala'in bacci mai nauyin bacci shine shi fahad burtukalatu ai in ba ku faɗi wannan ba in dai ba ku faɗi wannan ba to za a shafe ku a ta- a tarihi gaba ɗaya ma kawai burtukal to burtukal aha lemo to mun gama da eh, misalan suna a gurguje misalan aiki amsalatul lil fi'li ga sunan shi kuma safara yusafiru safir ya yi tafiya yana tafiya ki tafiya ko ka tafi kala ya ƙulu kul ya faɗa yana faɗi faɗi ko amina ya amanu iman ya aminta yana amincewa amince rabiya yarda arda ya yarda yana yarda yarda sadaq sadaqa yadduku uzduk ya gaskata yana gaskatawa gaskata ijtihada yajtahidu ijtahid yana yayi kokari yana kokari ki kokari ko istaghfara yastaghfiru istaghfir yayi gafara yana gafara ka gafarta to sai amsilatu lil harafi misalan harafi ga sunan su kan ba su da iyaka min ila an ala illa lakin inna an bala بل قد سوف حتى لم لا لن لو لما لألا ما ليت إن ثم أو قاعدين عندك كو تو mun gama na hau ba mu shiga liraye ba lokaci yayi saura minti hmm yap inna lillahi muna da kuma suna lirabu kan ya baki hande kuma da da an dan samu lirabin abubuwa kuma gaskiya an gayyace mu suna afwan lirabi bai samu ba na'am gara no dundun ma masallal hasha wai haka ma kadan kadan muke bincina in kuma wai zamu zo ne kai a ce maka eh ba samu talatatun rabe-raben za uku ne ismun suna filon aiki harfin ja almanin da harafin da ya zo don ya gwada ma'ana shi ne fa iya karatu da kenan muka yi da sai mu irin sa dubu a yau surutun da muka yi nan da hamu gaba littafin ma a tashi shi kenan ba abun da ka gane yan ce ismun ne suna a riƙa ka ce mai suna ka riƙa zazzare ne kaga wai da ba bayan mun yi karanta shi ana hawance grammar cikin grammar in zo mu karanta shi mu yi lirabinsa in zo har na na rubuta muku suna kai har na zo muku da sample na littattafai wanda za ku nema ko da bayan nan bayan ko Allah zai jarrabe mu in ka zo ka ce za ka ne za ka yi karatun nahau ga littattafan da ni dai ka wa'inda nake da su kenan wa'inda nake da su aƙalla ka neme su za su taimaka maka kwaya talatin da hudu ga kaɗan daga cikinsu na zo da su nan ga su nan ai zan bar muku ku kufa wanda yake so duka ya ajiye ko don gaba ya nema littattafai nahu ne zalla kwaya talatin da hudu kaga sunakin kawai ka san su ai karatu ne ko yaya ha sunakai ne kawai ka je ka karbi da Allah ki wurin maman mu gashi ka ce ta baka kilin mashin ka fito min da ita